أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا الجمعة تقوس قوة سفر هجرة دبو دا دا أربعين دبيو wanda ya daidai da 25 ga wata na na tara kenan ko miladiya 2020 abinda ya kawo mu ga halka zama na 47 cikin karatun littafin ashifa bi tarihi kokon musa ba sallallahu alaihi wasallam da muka saba gudanar da shi a zawiyar mu zayar shehu mu shehu malam ranar da ta ranu wa rahimahu rahmatan wasi'a za mu muna cikin dai mamanta ba babi na uku za mu shiga fasali na tara alfasalu ta ce fi tafdilihi sallallahu alaihi wasallam bil mahabbati wal khullati wanda yake bayani a cikin fifi tashi sallallahu alaihi wasallam tsara mata Allah tabbata a gare shi fificin da Allah ya mai bil mahabbati wal khullati da matsayi na soyayya da kuma badadantaka duka Allah ya hada mai sallallahu alaihi wasallam fi tafdili bil mahabbati wal khullati a cikin fifita shi da Allah yi da soyayya da kuma badadantaka ja'at bi zalika al asaru sahihatu al asaru hadisai ingantattu sun zo da wannan waqtusa ala alisinatil muslimina bi habibillah amma sai aka kebance shi absa hara suna harshe harshe na musulmai da kiran shi da masoyan Allah tare da cewa har ma cikin hadisai sun tabbata cewa wannan in shi masoyan Allah ne ba ma kawai musulmi bane kawai iya su suke faɗi kuma koda musulmi ne suka yi ittifaki suna kiran shi da masoyan Allah to shi ya riga ya faɗa mana cewa ummati la tajtami ala tarat al'umma ta ba ta haduwa akan abin da ke bata ne da abin ga musulmi sun haɗu akan shi to abin da kyau akhbarana abu al-qasim ibn ibrahim al-khatib wa ghayruhu yace abu al-qasim ibrahim dan ibrahim al-khatib ya ba mu labari da wani sa an karimata binta ahmad daga wata wadda aka yake ce ma karima wata malama ce masaniya hadisi da ilmuma da dama mujtahida mai ibada mai kokari sosai wannan kalimatu bintu ahmad bin muhammad bin hatim al-marwaziya a tana cikin wasu da ko mata wanda Allah ya ba su wani abin da ba a cika samu ba ita take suke ce mata ashat ashat mi'ata sana wa mata su bikiran ta yi ta rayuwa har tsawon shekara ɗari amma budurwa ta rasu ma'ana ba ta taɓa yin armi ba a matsayin tsawon rayuwanta ta rawaito ta rawaito musamman sahihi buhari da wuya a bada labarin ta ba a bada labarin irin yadda ta rawaito jami'a na ina imam buhari buhari kuma aka karɓe shi daga wurinta yawa حدثنا أبو الهيثم وحدثنا حسين بن محمد الحافظ سماء عليه حدثنا القاضي أبو الوليد حدثنا عبد الله عبد الله بن أحمد حدثنا أبو الهيثم حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري كنا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح حدثنا أبو أبو النصر أبو النضر أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كربو أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كربو دقى النبي سيادة أمنت الله سبتها قريشي أنه قال شيء شياتي لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر da ni mai rikon wani bai zama ba daɗi na ne koma bayan ubangijina da na rike sai na bakar yace da ya rike abubakar ya zama mai badadi a wa fi hadisin akhara cikin wani hadisi ne daban kuma sai ya kara da cewa wa inna sahibakum khalilullah sai dai ma'abucin nan naku khalilullahi badadin Allah ne wa min tariqi abdullahi ibn mas'ud daga hanya kuma ta abla ibn mas'ud radiyallahu anhu da ta wata gare shi wa qad takhadha Allahu sahibakum khalilan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce hakika kuma Allah ubangijinku ya riga ya riki mutumin ku ya zama shine badadinsa wani bin abbasin radiyallahu anhu kuma daga abdullahi abbas Allah ya tabbata gare shi shi da mahaifin shi ma baki da daga sabon annabi ne kala ya ce jalasa nasu wa mutane sun zamana min ashabi wa an su mutane sun zamana min ashabi min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahaba annabi sai da amma Allah sabata gare shi yan taziyuna suna shirin hitawa annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace fa kharaja sai annabi sallallahu ya hoto hatta iza da namin har lokacin da ya kusanta daga gare su sami'ahum sai ya ji su ya tazakaruna suna muzakara suna tana ma junan su da ababen da suka sani fa sami'a hadithahum sai ya ji zancen nasu fa kala ba'dhum ɗayan su sashen su sai sashen su yace ajaban abun mamaki inna allaha takhadha ibrahima min khalqihi khalilan Allah tabaraka ta'ala ya riki annabi ibrahim daga cikin halittarsa ya rike shi badadi a cikin halittarsa wa kala akhar wani kuma daga cikin su sai yace ma za bi ajaba min kalami Musa wannan ba shine mafi mamaki abin mamaki ba daga zancen annabi Musa kallama Allah kallamahu Allah taklima shi annabi Musa shine wanda Allah ya zance da shi zantarwa kuwa wa qala akhar wani kuma na daban shi ma sai ya ce fa Isa kalimatullahi wa ruhu to annabi Isa fa kalima Allah ce kuma ruhin Allah ne wa qala akhar kuma wani na daban daga cikin su dai sai ya ce Adam mustafahu Allah annabi Adam kuma Allah ya zabe shi inna Allah safa Adam fa kharaja alaihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gare su fa sallama sai musu sallama wa kala yace kar samitu kalamakum naji zantanku wa ajaba kuma da kuma mamakin ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaba da cewa inna Allah ta'ala takhadha Ibrahim khalilan lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya rike annabi Ibrahim badadi wa huwa kazalik kuma abin haka yake wa Musa najiyullahi annabi Musa kuma abokin asirin Allah ne wa huwa kazalik kuma haka haka abin yake ala yace ku saurara wa ana habibullahi ni ni ne masoyin Allah wala fakhara wannan kuma ba alfari ba wa ana hamilu liwa alhamdi yawm alqiyama ni ni ne mai dokan tuta ta godiya a ran tashin kiyama wala fakhara ba da alfari ba wa ana awwalu shafi'in ni ni ne farkon mai ceto wa awwalu mushaffa'in ni ne farkon wanda za a ceta wala fakhara ba da alfari ba وانا اول من يحرك حلق الجنه ني farkon wanda zai motsa kofa aljanna fayuftahu lahu sai abude fayuftahu Allah li Allah ya bude min fayudkhiluni ha Allah ya shigar da ni ita aljanna wa ma'i fuqara'ul mu'minin tare da ni akwai tare da ni akwai mabukata talakawa na mu'mini wala fakhara wannan ba da alfahari ba wa ana akramul awwalina wal akhirin kuma ni ne mafi girman ni ne mafi karamci mafi girman mutanen farko da mutanen karshe wala fakhara ba da alfari ba wa fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu a cikin hadisi na abu hurairah da Allah ta gare shi man min qawli ko min qawli llahi min qawli yasa man min qawli llahi ne min qawli llahi ta'ala li nabihi daga fadar Allah madaukakin sarki da himma annabinsa sallallahu alaihi wasallam sai da mutane sabata gare shi yace in ta khaztuka khalilan ni nan in ji ubangiji yace ni na rike ka ba dadi fa huwa maktubun fit tawrati wannan a rubuce yake a cikin at-taura is koko wansu wansu kace as ake karanta shi wansu kace is da da, da kasra habibullahi a iskin nan ko as suka ce wasu masu shaidi suka ce nuni ne zuwa kalmar wannan asalinta daga siriniyanci ne mana ba yaren larabci ba ne ba askin nan ko is suka ce ana nihin anta anta da iskin nan anta kai kuwa habibur rahman kai ko masoyin Allah ne mai yawan rama Allah ubangiji wani suka ce iskin nan kuma ana nihin ahmad da shi kenan maktubin fi taurati ahmadu habibur rahman in kauka da fasar ahmad kinna wallahu alam qala al qadi abul fadl al qadi ya baban fadl wafaqahu Allah da ta da shi yace uktulifa fi tafsir al khulla maluma sun dada wa junan su sani a cikin fassaran me ake yi da khulla bada dan sakakin nan me ake yi da ita haka ake fadar ya ta ukturba da ce sun daba sun daba sun daba juna sani eh maimakon a ce sun sun samu sun samu sun sun saba wa asli wa asli wa asli istiqaqiha kuma sun sun samu sun samu sabani ko sun dada ma juna sani a cikin asalin daga wata kalma aka samo ita al-khullaqin daga wata kalma ne aka aka ciro ta faqila wani kauli aka ce al-khalilu shi wanda ake cewa badadi al-khalil al-munqati ila Allah shine wanda ya yanke zuwa ga Allah allazi laysa fi inqita'ihi ilayhi wa mahabbatihi lahu ikhtilalu wanda a cikin yanke wannan tasu zuwa ga Allah babu a cikin yanke wannan tasu zuwa ga Allah da kuma soyayyar da yake ma Allah babu wani wani bacewa ko wata huda a cikin zare na soyayya shi koko yanke shi zuwa ga Allah an ce wannan ne aya wata battal wata battal ilai tafsila take nuni zuwa gare shi ka yanke baki daya zuwa ga Allah to wanda ya koma ga Allah baki daya babu wani abin da ke rarratsawa ya ciccira wannan yankewa tashi cikin wannan yankewa tashi ko ku cikin soyayya shi ga ubangiji babu wani abin da ke rarratsawa abu ne ke haɗaɗɗe wakila wani kauli aka ce al-khalilu al-mukhtassu abin da ake ni da badadi shine abin kebancewa wanda aka kebance shi waktara hadha al-qawla ghayr wahidin wannan kaulin fiye da mutum guda sun zabe shi wa qala ba'dhum sashin malama kuma yace aslul khulla asali na al-khulla wannan kalmar ta al-khulla bara'in taka al-istisfa'u shine zabi wa summiya ibrahimu khalilallahi an ambaci annabi ibrahim badadin Allah ne li'annahu yuwali fihi wa yu'adi fihi saboda shi yana kauna ne yana so ne a cikin Allah yana yana kiyayya yana adawa cikin Allah in ba ya so in kaga yana in ka in yana son ka to a alaka ce ta Allah ya ya game da al'amarin ubangiji kamata ya so ka ko ko ka kyauta janibin Allah to sai ka sai kaunace ka hakanan kuma in ka bata a janibin ubangiji to shi ma zai adawa da kai ko ko wanda Allah ya rubuta ai adawa da su zai adawa da su shi saboda kawai masoyan shi masoyan Allah makiyan shi makiyan Allah wa qullatul lahi lahu wannan shine bada dantaka shi annabi Ibrahim ga Allah tabaraka taala wa qullatul lahi lahu shi ko bada dantaka abinda ake cewa bada dantaka na Allah wanda yake ma annabi Ibrahim nasruhu shine taimakon sa wa ja'aluhu imaman liman ba'dahu kuma da ya sanya shi shine jagora ga wanda suka zo bayan sa hamukin na ana cewa ko millati abikum ibrahim wa sabiqu muslimin min qawlu fi hadha go da kuna rasul shahidan alaikum wa tukuru shawar annas wa qila al khalil wannan qawli aka ce abin da ke yi da al khalil badadi badadi asluhu asalin shi al faqir al muhtaj al munqati shine mabukaci al-muhtaju shine dai mai bukata al-munqati'u mai yankewa baki daya da barin halitta mai kullun shi yana bukatuwa zuwa ga ubangiji kullun bukatar shi a wurin Allah take ya yanke baki daya da wani neman wani abu wajen wani ma'khuzun min al-khallati wannan an rika dauko shi da khalla shi ita ce waliyal haja ita ce bukata kenan nan wannan asalin khalil daga khalla ne eh وهي الحاجة أتكو أمنا كنين خلا يتشي بكاتا فسمي بها إبراهيم سياكا أم بشأن إبراهيم دعيتا لأنه دومن شيئا إبراهيم قصر حاجته يا تد بكاتا شيء على ربي أو سأبني شيء كوي وانقطع إليه بهم kuma ya yanke zuwa ga Allah da dukkan damuwar shi kawai baki ɗayan damuwar shi ya kai ta wurin Allah wallam yaji alhu qibala qibala ghairi bai kai damuwarsa ba wajen wani Allah iz ja'a abu jibrilu yayin da malaika jibrilu ya zo mishi وهو في من جنيقي shi ko yana cikin majaujawa liyur ma bihi fi nari lokacin nan ana ji a cikin majaujawa don lokacin za a jefa shi da ita a cikin wuta faqala sai malaika jibril yace alaka hajatun shin kana da wata bukata ce sai makama kala sai yace amma ilayka fala amma bukatar inda zuwa gare ka ne kai malaika jibril kai ne zaka taimako na fala to bana bukatar to aka ce saboda wannan ne ake ce ma khalila daga asalin wannan bukatar ne na sallah wannan nuni zuwa zuwa kisa da abin da kasance tsakanin shi da namuru da karshe aka hasa hutan ne za a jiwa shi shine nuni zuwa ga wannan magana abubakar ibn furak ko ibn faurak duka ya tabbata cikin malamawan suka ce fu ake ta furak cikin su akwai suyuti wani suka ce faurak ake cewa da da da fataha akan fakin shi ma na ga kwanaki mun yi tarjuma shi malami ne wanda ke mashhuri ya san fanninnika da dama musamman ya yi shahara cikin fannin ilmin kalam ana cewa ma abin da ya sa shi ya shiga ilmin kalam ya ce a makaranta su ana karatun fiƙu sai aka ce ai Allah ya sanya hajjarul aswad ya zama shi ne yaminun lahi al'ar shi ne daman Allah akan doron ƙasa sai nemi malamin ya mai sharhi shi ma ne ce kawai haka ne dai kawai babu wani dogon shari dai sai bai gamsu da wannan ba sai aka ce mai amma shi ka wajen wani mutakallim wanda su masani ilimin kalam da ya je ya mai tambayan nan sai ya mai bayani wanda ya gamsu da shi ya warkar da shi cikin cewa irin irin ishara ce cewa yamin kin nan ai Allah ya yi shi dutsen nan aka ce mai yaminullahi dama ta Allah dan a girmama shi kan shi dutsen da abin aka aka dan aka dangana shi ga Allah an girmama shi kuma wata dama ce wa ake ba halitta duk wanda ya zo shi yanda aka inda inda ake ma mutane mutane suka samu mu'amala tsakanin su dama ake karba ai sumbanta to Allah sai aje dutse gashi nan shi ne daman shi wanda duk wanda zai sumbace shi kamar ya sumbace Allah ne duk wani irin da aka yi mai dai irin abin da shi dai samu dai waraka a ciki ya ce to wannan shi ne farko abin da ya sanya ya ya rungumi ko ilmul kalam to sai da yi tabahuri a ciki ya zama shi ma wani kogi to shi mun faro kike cewa a al khullatu ita wannan baradantaka abin da ake ni ita ce safa'ul mawadda ita ce tatuwar kauna kauna allati tujibu al-ikhtisasa wadda take wajabtar da kebancewa kebancewa bi takhallulil asrari da da rarratsawa ta asirai wa qala ba'dhum sashin su yace aslul khulla abun ake asali asali na khulla kin baradan taka al muhabba shine soyayya wa ma'ana abun ake ni ita al isafu taimako wal iltafu da kuma tausasawa wa tarfi'u da daukakawa wa tashfi'u da ceto wa qad bayyana zalika fi kitabihi ta'ala wannan kuma Allah tabaraka wataala ya bayyana shi a cikin littafin shi mai tsarki bi kauli da fadarsa wa qalatil yahudu wan nasara nanu abna'ullahi wa ahibba'u qul fa lima yazibukum dhunubikum ah wannan a cikin wannan aye da yahuda suka ce wa qalatil yahudu wan nasara yahuda da masu addinin nasara suka ce nanu abna'ullahi mu mu ne ƴaƴan Allah an ce sun ce su ƴaƴan Allah ne saboda su mabiyan waɗanda suke da'awan su yahuda da saru suke da'awan cewa su yayin Allah ne su ne uzairu da isa ibn maryam alaihi yi masalam su annabawan Allah ne amma su wannan mabiyan nasu yahuda suna ta kadace kadace da yahudu uzairu bila kadace da saru musu yubulna su sun ce wannan kawai ayan Allah ne to sai wannan suka ce tunda su mabiyan mabiyan ayan Allah ne su ma ayan Allah ne eh wai abinda shike da nanu abuna Allah ne wa ahibahu kuma suka ce mu masoya Allah ne wannan kuma suka ce masoya jami ne na ahibba ahibbakin nan suka wani suka ce akwai ana jin mahabubiya ciki mana masoya ne wanda Allah ke so su suna son Allah to shi ko san Allah yana gada ma kai ko ko in Allah na son ka kamar da yake yuhibbuhum wa yuhibbunahu ko yuhibbuhum wa yuhibbunahu eh Allah yana son su suna son Allah to to su suka ce irin wannan ne qul an ja tabaraka ta ce ka faɗa musu falima yu'azibukum bi dhunubikum to in haka ne in ku masoya Allah ne in ku ƴaƴan Allah ne to dan me Allah yake azabtar da ku da zunuban ku ya azabtar da ku da kisa tun tun zamanin da suka shi annabi haya ma zuni shi zuba kasa Allah ya turu musu buku ta nasara yake ko sai da ya kashe alafan mu'allafa dubun dubata ya kashe nasu sai da jika kasa da jininsu sosai wannan har zamanin ba kuma Allah ƙura ne ce kuma bayan urtun urna ba su gushe ba suna fuskantar kisa har zamanin ma'aiki sulam har zamanin na baya bayan nan gashi maharkatu holakos italar ya kashe wajen mutum miliyan shidda da da kuma irin yadda aka mai wansu ma an jarrabe su a cikinsu da da masku an shashe su mutane ne kullana mu kunun kirarsan aka mera su barare da da kanazir da da alkhanzir gashi wannan jin bishki cikin abin da aka musu na azaba su aka sauka musu da da azaba ta isur din nan wani wani tsaran wani abu ya shahe ka na nan na jisa maimakon ka zuba ruwa kawai mun da sukin da muka samu sai ka goga wurin har sai shi ne ya to da kuma har abin da masu kan suka shaida suka azaba ma azaba ma a lahira a bakin su sun ce Allah zai azabtar da su ce amma da ciya da sun ce wannan lokaci ne kadan su ne ba suka cewa bisa ma Allah ya kalu ko wanda suke cewa bisa ma waktu wani ɗashtar bisa ma na ƙarfi da bisa ma katabatai ne bisa ma katabatai ne bisa ma kanu wakalu wakalu da hudu inda suke cewa inna Allah bisa ma bisa ma farko wai la kullu zina amanu ne ka wai za kala badu mina badu arba ta harce ba fatan la alif kalu eh kalu lanta masan naru ita sai kalu kalu lanta masan naru illa ayyama maduda lanta masan naru suka ce ai ai huda su yahuda wai ai mun huda ba ta shahe mu kawai illa ayyama madudatan sai yan kwanaki yan kadan ko ko a duba duda tun su kira eh kawai mu azabar za mu su yan yan kwanakai ne ko ya so shikenan to amma bi a kaulin nasu ai za musu azaba ko yan kwanakai to shi ko wanda yake kenan abin da wannan yayan nan cewa ƙarya musu da suke hodi suke su yayan Allah ne wasu ya Allah ne wanda yake dan Allah ya zai Allah zai mai azaba ya kuma nake musu ya Allah zai mai azaba fa aujaba lil mahbubi Allah yu'akhadha bi zunubihi da Allah yace falima yu'azibuhumullahu bi zunubihim ah su sun ce ayan Allah ne maso Allah ne to da me Allah yake azabtar da su da zunuban su da lahin da suka yi wannan magana tana nuna cewa ashe su inda masoya ne da Allah ba ya rike su ba da zunuban su shine yake cewa fa fa aujaba lil mahbubi Allah yu'akhadha bi zunubi wannan sai ya wajaba ta cewa shi masoyi ba ai rike shi ba da lahin shi mafhumul mukhalafa kala haza kala yace haza wannan kenan wal qullatu aqwa min nubuwa bunuwa ita ko ba da dantuka tafi kasancewa da karfi li'anna al bunuwata domin ita kasancewa da karta kunu fi hal adawatu akan iya samun adawa a ciki tsakanin da da uba akan iya samun wata kiyaya ba kama kala ta'ala kama inda Allah mulki sai ke cewa inna min azwajikum wa auladikum aduwakum fahzaruhum ina ga farko yayin da zai aure ko ya kuna kuma da gaskiya ku sani cewa lalle daga cikin matekinku da ƴaƴanku a duk wanda kuma akwai makiyanku da malama sun ce wannan milkin na tabidiyya ce ba wai ana yin duka matanku makiyanku bane duka ƴaƴanku makiyanku bane a'a akan iya samu wa cikin ƴaƴanku wanda kuka haifa wannan ka ka ka baka mamaki kuma matanka wanda kai ka sa kudi ka armo su eh su ma akan iya samun makiyanka a ciki kuma gashi nan tarihi ya nuna shi da yawa mata nan suka sama mazan su guba suka suka mutu wadansu samu wani abin duda a wuladikum addu'ar lakum fahazaru saboda haka ce ku kiyaye su a al'aya haka shi aya dake cewa ko wa in tafu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim in za ku yi iya afuwa in za ku yi afuwa ku yi rangwame ku yi gafarta to Allah za ku samu Allah inna Allaha ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne kai ka ce ku abin da zai sanya ku yi rangwami ku yashi wani na wani wani rahama ce da tausayi ne kuke da a zuciyar ku in ku kun masu tausayi ne to Allah shine mai yawan tausayi kuma shine mai yawan jin kai mai yawan rahama kai ka ce nuni ne zuwa ga aya wannan koko wannan wacce aya tana karawa da ake ce ma aka sabkar da lokacin da annabi sahabi annabi sai na abubakar radiyallahu anhu da wannan shi ma sahabi musbah ya shiga cikin hadisi da shi nan cikin zargin da aka yi ma uwar mu Aisha sai yace to ya yanke ciyar wanda yake bashi to karshe Allah yake cewa wala yatul ul fadl minkum wasati an yutu al qurba wal masai wal masakin wal muhajir fi sabilillah ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim ita kan mutane kasi rantsuwa kan mutane masu wanda Allah ya basu wadata kasi rantsuwa ce ba za su ciyar da wanda suke ciyar da su mana daga miskinai da muhajirai da da miskinai da muhajirai dai na su sifa uku ce ko مساجد المهاجرين في سبيل الله ها ولا والفجر والفجر min wasa ta an yi an yi su ulul qurba ulul qurba yawa wannan suke dangin su kuma akwai dangantaka tsakanin su yace kawo kawo kas kar ku hana ma don da kuke da dangantaka tsakanin ku kuma sun yi jira ma daga makka zuwa daga zuwa madina kuma miskinai ne masakin ta ku yanke musu ala tuhibuna ya sabila lakum ku ba ku so Allah ya muku gafara aka ce yana muku yace ina so Allah ya mini gafara ina so Allah ya mini gafara shi sai ko mu bashi abin da ke bashi to kamar nuni ne da aka ce wannan tunda kuna son gafara sai na baka ala tu yubu an yaghfira Allah lakum inda kuna son gafara to kuma ku yahe kenan shine wa in ta'fu wa tasfu wa taghfiru inna Allah ghafurur rahim al-aya wala yasihu an takuna adawatun ma'a kullu amma ba ta inganta ba ta yiwa a ce akwai badadantaka kuma akwai kiyayya wannan ba sa haduwa wai yana yana bayani cewa badadantaka tahi mutum ya kasance ɗa ma mutum ya zama ba daɗi ya yi ya kasance ɗa saboda shi ɗan ɗan zai iya kasance ɗa ne amma maki makiyin ubansa to ya ce amma ba ta a ce ba daɗi kuma a ce kuma makiyin wanda ya rike shi ba daɗin wannan babu shi ne wannan babu haka fa idan ya ce kenan tasmiyatu ibrahima wa muhammadin alaihi salamu kira kira da aka yi ma annabi Ibrahim da annabi Muhammad ya da mutane ta mutane gare su bil kullati da da baradantaka in ma bin qita'ihi ma ila Allah ko dai da yanke wasu ne baki ɗaya zuwa ga Allah wa waqfi wa waqfi hawaijihi ma alaihi da kuma tsayar da bukatocin su baki ɗaya zuwa gare zuwa gare shi walin qita'i amman dunahu da kuma yankewa daga wanda ba shi ba wal idradi anil wasa'iti wal asbabi da kuma kauda kai daga barin duk wa'ansu tsaneku wal asbabi da kuma wasu dalilai duka kawai sun yanke da wani dalilai da wani asbabu da wasa'idu tsani duka sun aje shi kawai a wannan aka ce ko dai wannan ne ya shi sanya ake ce musu khalil khalil ko ne ne ko ko au liziyadati likhtisasi minhu ta'ala lahuma koko dan ƙarin keɓancewa gare su na Allah gare su su bin ƙarin keɓancewa wa hafil ilfafi shi hafil ilfafi din ne shi jam'u lutuf ko shi wa hafil ilfafi bil khay da kuma yawan kulaci na na na lutufinsa shi hafaƙin nan kawai kai kace mutum daga ya ce yana so a bashi yanda yanda ake kauna yanda yanda Allah yake dukkan lokaci suke so da abin da suke so a basu inda kuma a wajen su wa ma khalala bawatinahuma da kuma abin da ya rarratsa baɗinin su min asirarin ilahiyati min min min asirari ilahiyati daga asirai na ubangijin takasa ko allan takasa wa makanuni ghuyubihi da kuma abin da ke boye na daga gaibobinsa wa ma'rifatihi da kuma saninsa au koko listusfa'ihi lahuma kawai saboda an kiraye su da badadi ne su duka saboda tsaban zabi wanda Allah ya yi gare su wasdifa'i qulubihi ma da kuma zaban zukatan su da yi amman siwahu daga wuninsa hatta lam yukhalil huma hubbun li ghairi har sai babu wani abin da ya ratsa a cikin yake ratsa zukatan su na san wani shi wani ya za saboda wannan ne kala ba da sashen su ya ce sashen malama ya ce alkhalilu shi wani ake cewa badadi malla ya tafi wa kalbu huli siwahu wanda zuciyar shi ba ta yalwa ga waninsa ma'ana cikin zuciyar tashi in ban da wannan wanda yake badadin shi babu ba ta ɗaukar kowa kawai soyayya a zuciyar shi kawai sai sai wannan badadin shi kadai wannan kamar ya so tana mini baitin shehu yake cewa فوالله ما في القلب حظ لغيره وغير رسول الله ليس لتعلم فوالله ما في القلب حظ لغيره والله ina ina rantsuwar Allah yace a cikin zuciyata babu wani rabo ga wani sa gado fa ghairu rasulullahi lissa shi wani wani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ba annabi kawai bai ma zo dan ka san shi bai isa ma maka san shi baka kula da ka haka san shi wallahi ma fi gaibi ne sai razu da gari ma wai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan ne hulla kenan wa huwa indahum وهو عندهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا yace wannan a wajen malama shine ma'anan annabi kauli ma'ana hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da dai ni mai rika mai rika wani badadi da na rike Abubakar Siddiq Khalil da na rike shi badadi to to shi wannan yake son ɗaya ne shikenan ba ƙari babu ƙari to tunda sai ce lakin ukhuwatun ukhuwatu da sai dai kawai ɗan uwantaka ce ta musulunci eh yana kaunar shi irin kauna ta dan uwa na musulunci yana rikon shi yana girma shi da amma wannan wurin da ke nan bara din taka yace kawai Allah ne kawai waqta lafa ulama'u arbabul qulubi ayyuhuma arfa to maluma wanda suke maluma na Allah suna cewa arbabul qulub ma'abuta zukata sun yi samu sabani cikin ayyuma arfa'u cikin da da da masoyi habibu da khalil wanne ne yafi girman daraja yake musu arbabul qulub su mutanen Allah kenan su ne kaga ta dama zuciya ita ce da yake ta zama ce motar a jikin mutum ita ce abun kulawa to wanda yake mai shi wani sha'ani wanda ya kamata kula da shi ta ce yana shine ma abucin zuciya wanda da yake ma a Hassan bin Sabit da yake ma abu sufiyan hijai ta yake ala abu sufiyan anni fa'anta mujawwafun fa'anta mujawwafun mai ma yace habau ala abu sufiyan anni aiwa ala abu sufiyan anni fa'anta mujawwafun ko na kabun hawa'u ko hawa wanda babu babu babu bakar sai lokacin da yake cewa kawai ga haida mai da girman da yake yi da izza shi eh kawai shi ba kowa bane bai da zuciya bai da abin da ake cewa zuciya mm ne kita bi anna suyufa na tarakatka abdu wa abdu dari sadatu al imau har dai zuwa inda ke yana tsina ta yake mai zamo lokacin kamar musulmi ta bai da zuciya bai da zuciya ba kuma irin zuciya ta ba shi an kace mutum bai da zuciya kamar bai da fushi a shi zuciyar ne mutum mai zuciya ne mai sha'ani ne mai girma irin bayan Allah nan kashe da suke da zuciya su suna suna magana wallahi suna na kana cewa la yakhafuna fillahi law matala'im duk abin kama kama abin ina dadi a hudu ya ce wannan bai tsoron kowa gami da Allah kawai su ba sai ka ce kai wannan sai ka ji kamar kai maka iya amma inda za a hida ma abin da yasa ake ce musu la yakhafuna fillahi law matala'im to sai ka sai ka sai lalle wani mutane ne na daban ana cewa abu musulmi alkhawlani akwai salar da ake sabawa musulmi ana ce mai afa kyauta da ake ba su du lokaci zuwa lokaci akwai lokaci wani ko shekara ne ma lokacin da ake iba da kowa akwai lokacin da kowa daidai da matsayin shi ake bashi kamar salari da aka ɗauki wata biyu wata uku ba ba da ba zamanin sanna ma'awiya sanna ma'awiya yana yana hudu ba sai abu muslim su kalon yace mai kai ma'awiya hudin nan ba naka bane ba na babanka bane ba na ma'aikiyarka bane ka ba mutane kansu ba musulmi ne haka ana gani kawai wahil min nas sai sai na ma'auya sai ce mutane ku dakata kowa ya tsayin da yake ku tsaya ya sabka ya je sai ga ya dawo ya je ya yi wanka sai ce musu to na ji manzo Allah tsiya da amincin Allah lalle ya ce abu musulmi ya ce kudin nan ba nawo bane ba ba na baba na bane ba na uwata bane ba yayi gaskiya na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fushi daga shedan ne shedan kuma daga wuta yake saboda ka inda yanku ya wushi ya je ya wanka wannan ruwa suke kashe wuta ya ce kawai mutane ku yi sabko zuwa kyautar ku gobe kowa ya je amshi kudin shi yi ba ga irin wannan jara'a mutum ya zo ya waɗi kuma babban babban mutum yana da matsayi matsayin shi shi ban Allah nan haka shi ne suke yana yana gari guda da wanda ake ce mai aswad aswad aswad la'anisi wanda sun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da awon shi ma annabi ne zamanin sai na abakar ya yake su shine tun harkon zamanin sai na abakar nan yake ma wannan shi ko dan garin su ne sai ya ce ma abu muslim aka aka kira shi sai ka shaida manzo Allah tsira da mutane tabbata gari annabi Muhammadu manzo Allah ne ce eh na shaida walakum yace to ka shaida ni ma aswadul ansi ni ma manzo Allah ne ce bana ji yace to tsawo gane ni zamu yasa aka hasa huta aka dauki Abu Muslim aka jeho shi cikin wutai ba ta mai komai ba da wuta ba ta mai komai ba sai aka ce aka ba shi wannan mai cewa shi annabi na shawara ta hin wannan aka bar shi nan wani zai bata mutane gara a safara shi a kora shi da garin nan shi kenan sai ya bar garin sai ya komo madina yana zuwa madina ne aje dabba shi kawai ya shiga masallaci ya sa wani sariya wani abin ga gimshi na masallaci gaban shi yana sallah da ya sallah yi da sallah shi sai yana kusa da shi a kwasa na umar shi ma ya yi da sallah sai ce mai bawan Allah kai daga ina kake yace daga Yaman yace Yaman aha Yaman ko muka ji labarin akwai wani abokin mu sahib wani mutumin mu wanda aka ce wannan mai da'awa annabtin ya ji shi cikin wuta bai koyi ba shi ya sunan shi Abu Muslim al-Khawlani sai ce a wannan Abdullah ibn Thawb ne yace kawai ba wani bawon Allah ne dan tufafi wannan kawai ba kowa sai sai Abu Umar ya gane yace to na ga maka Allah kai da mun gaskiya wane ne yace lalle ni ne ya ce to taso mu sai ya kai shi wajen sayyidina abubakar ya ce wannan wannan ya ce alhamdulillah ina na gode ma Allah da ya gwada mana cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu karama ko irin mu'jizar annabi Ibrahim wanda aka jefa shi cikin wuta ba ta mai komai ba Allah bai karɓi na sai da nuna mana a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma ya samu irin wannan kagan shi nan shi ne wanda ake ba mu labari haka yake da matsayi a wurinsu da zamanin sayyidina Muawiyan nan haka aka yi yake hida mai kirikiri ya zo ba tsoron ba abin ka ya zo hida magana Allah ya bashi yana da girma sosai a wurin Allah a wurin ma'auyan ma wata mata shi aka ce yadda yake amma amana yadda shi saba yi da mata shi in ya zo bakin kowa gida sai ya kabara mata shi daga ciki sai ta ita ma sai ta kabara ta amsa mai da kabara kwarkin shi kenan in ya shiga ya shiga hilin gida kuma sai ya kabara ta ya kabara in ya ji cikin ɗaki ya kabara ta ya kabara sai ta samu shi rida'u mai yin shi kenan da takalmi shi masu kirki ranar nan ba sai zo ya kabara wa shiru da wacin kofa ya shiga tsakiyar gira ya yi kabara shiru ba ta amsa mai ba ya shiga ba cikin ɗaki kabara shiru sai wace ya ganta tasun ne kai zamane cikin duhu ba ta ma kunna fita ba tana matsayin ɗan wasa da ice haka kamar tana ɗan shashawa ce to kana da matsayi a wurin amirul mu'minin na ma'auya radiyallahu anhu ka iya mai magana ya ba mu hadimi ba kai lalle kawai ka je ka nema a bamu bawan kuma wani zirga mun hidima inda an kana na ji labari ka shi kana da matsayi wajen ma'auya shi ko mujabu da'awa ne abinda duk addu'a da Allah yake karba Allah yake sai ya ce Allahumma man afsada man afsada li zawjati fa ami basarahu Allah duk wanda duk wanda ya bata mata mata ka kame irin shi mai bargani da makantar da shi kawai a lokacin ita waccan ashe wata mata ce ko ta zo ko shi fa'ami basaraha haka ce Allahu man afsada man afsada li zawjati fa'ami basaraha kamar ya saka wancan wannan ya san duka wata mata ce za ta shigo mai gida yace duk wanda ta bata min mata Allah ka kame ka makanta ta macen sai ita ko haka ake ashe wata mata ce ta zo ta bata kwarmata mata kin je mijin yana da matsayi kawai sai ita bar gani eh komai ta Allah ya sa mata tunani sai ta ce kai ita ba wannan yinda ta yi iya wannan kawai ba ta zo su tubo wajen shi ta zo ta ma ce ne ya yashe mata ya ji tausayin ta ya Allah ya ce Allah ka da mata ganin ta kuma ta kuma tana gani to irin waɗannan mutane irin waɗannan suna kimsu arbabul qulub wanda Allah ke ransu saboda su ne in abinda su ma yanda suka ce yanda suke yanda suke so Allah haka Allah ke yara su suke ce mai suke suke ce mai hin abu musulun wannan barewai eh adda da Allah ka ta gusa mu je mu kama ta sai da Allah kar ta gusa su kama su ba ta gusa su je sun kama su abinda ya yi abinda ya ce ya kata Allah jira yake su faɗi ya isasar to su ne albabu da kulu shi ne na cikin da yake cewa wakta rafa al'ulama wa arbabu da kulu ayyuhu ma arfa wanda suka maluma wanda suke maluma Allah sun samu sabani cikin wai da kullum nan da baradantaka darajatul khullati daraja matsayi na na baradin saka au darajatul mahabbati ko ko matsayi da daraja na soyayya shine wanne ne yi faja'alahuma ba'dhum sawa'an sashen su sai sanya su kawai daidai ne baradantaka ita ce soyayya matsayi na soyayya soyayya ce na baradantaka kawai daidai ne fala yakunu alhabibu illa khalilan wala alkhalilu illa habiban ba ta yi wa a samu masoyi sai yana badadi kuma a samun badadi sai yana masoyi lakin na sai dai shi khassa ibrahim bin kullati ya kebance annabi ibrahim ne da baradantaka wa muhammadin bin mahabba ya kebance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da soyayya wa ba'dhum kuma sashen su kale yace darajatul kullati arfau matsayi na baradantaka shine mafi dokaka wa hatajja bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sai ka hujja da magana annabi sai da mutala tabbata gare shi da yake cewa law kuntu muttakhizan khalilan ghayra rabi azza wa jalla da dai ni ne rikan wani badadi ne kuma bayan ubangiji na mai girma da buwaya falam yattakhizu sai bai rike shi ba wa qad atlaqa al mahabbata li fatima bai rike kowa badadi ba an sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai rike kowa badadi ba sai Allah to amma ya saki kalima ta soyayya ga ɗashi Fatima ya ce yana son Fatima wa bane ya da ƴaƴanta Hassan da Hussein ina ce ƴaƴana wannan ina son su Allah ka so wanda ke son su wa Usama da Usama dan Zaid Zaid bin Harisa ko shi na kici ana kiran abin da kiran shi ma da shi ma hibbu rasulillahi ibnu hibbi rasulillahi masoyin manzo Allah dan masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam amma in aka yi ma wani abu ana son a ma annabi magana sallallahu alaihi wasallam ana yin tsoro shi ake tura tuna shi kawai shi masoyi ne na annabi sallallahu alaihi yawa amma asalin su shi baba nashi bawa ne na baki sallallahu alaihi bararran bawa ya yanta shi amma lokaci kamun a haramta cewa mutum ya doki mai da ba ko wani ya kirawo wani ya mai da shi dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shelan cewa shi harisa kin na dan shi ne hana ce ana ce mai harisa dan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to daga ba kuma Allah ya hana ce ma kana Muhammadun aba hajimir jarif a wa gairim da wanin su ma duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son su wa aksaru wa aksaruhum ja'ala al-mahabbata arfa'a min al-khullat wannan kaulin kenan yace amma mafi yawan malumin sun sanya cewa soyayyar nan ita ce mafi ɗaukaka ma da badadantaka dan mi suka ce li anna darajatul habibi nabiyina arfa min darajatul khalil ibrahim saboda matsayin masoyi wanda shine annabi musa sallallahu alaihi wasallam shine mafi dokaka daga matsayi da daraja ta annabi badadin Allah shine annabi ibrahim wa aslul mahabbati yace asalin abin da kike ma mahabba soyayya almailu ila ma yuwashiqul muhib shine karkata zuwa abin da yake dacewa da wanda kake so suka ce walakin hada fi haƙi man yasihul mailu minhu wal intifa'u bil wafqi wannan cikin haƙin wanda yake iya yiwa ya karkata ne karkata take iya yiwa daga gare shi da amfanuwa da dacewa ma'ana wannan kudan kan shiga daga mana masallaci ce wai darajatul makhluq wannan ita ce daraja ce ta abin halitta ma'ana suka ce abin da ake ni da kama abin da ake ni da soyayya ne ya ce ka karkata zuwa abin da masoyinka ke so cikin wannan ne aka ce rabi'atul adawiya ta ce ta'asil ilaha wa anta taz'umu ko taz'amu taz'umu ne ko za'uma za'ama yaz'amu wa anta taz'amu hubbahu la'amruka إن هذا في القياس بديع لو كنت صادقا لو كان حبك صادقا لأعطاته إن المحب لمن يحب مطيع yace wai kana ita mamaki take tace wai kana tasil ila kana saba Allah wa tuziru hubau ko ko tazumu ko tuziru duka ne kana rai cewa kai masoyin shi ne kai wai kana ganin kai masoyin Allah ne kuma kana saba mai Allah ya ce ai kai kai kai to wallahi wallahi ina rantsuwa da Allah ina haza firki ya sifadi wani wani abu ne wanda ke sabo abu in da hankali abu ne wanda ke sabo hankali bai san shi ba ka zo da wani abu da ke sabo wanda hankali dai in za a yi sabi zai lau ka na hubuka sadiqan la atatahu inda san ka na gaskiya ne da ka bi shi innal muhibba liman yuhibbu muti'u du masoyi mai biya yake ga masoyin shi in kana so inda kana so ina kawai za sami kana jin shi to kamar wannan ne ce amma yace wannan akwai soyayya wadda akwai soyayya da Allah ke ma bawa akwai soyayya da bawa ke ma Allah to wannan ta yi dacewa da in in bawa yana son Allah ne yayi haka ya karkata zuwa abin Allah ke so shi aji nashi san amma shi soyayyan da Allah ke ma bawa ba haka bane shi ne ke cewa dai cewa su malama suka ce wannan kamar natija ce ta soyayya ba wai ita ce ainihin soyayya ba kamar in akwai soyayya ne alama ta ce wannan za a ga kana karkata zuwa abin da san abin da masoyinka ke so kuma wannan yace abin ne wanda ya dace da amma fa amma al-khaliqu fa munazzahun anil a'radi shi wanda ke malici Allah abin tsarkakewa ne duka wa'ansu bukatoci da abubuwan da suke bijirarwa yana bukatan kaza yana bukatan bai bukatan komai fa mahabbatuhu li abdihi shi abinda soyayyar Allah ga bawan shi shine tamkinuhu min sa'adatihi ya tabbatar da shi a cikin sa'ada shi bonar abinda yake shine arzikin lahira masu fasara ko ko sa'ada dai arziki shine dai sa'ada a sa'ada ta abinda zai sama ma wani farin ciki wanda mai dawwama ba irin farin ciki wani kamar mai kaucewa ba irin nan kamar ka sha giya lokacin kana yin shuwa ka zaji wanda kake so kuma ta wuce kanka kuma cikin bakin cikin ka a sa'ada da wannan farin ciki ne madawwami to Allah ya tabbatar da bawan shi a cikin wannan shine yana yana son shi wa ismatuhu wa tawfiqu da kuma tsare shi Allah yana son bawan shi tsare shi daga kawai saba Allah bai saba Allah kawai bai bai iya wa tawfiqu da dawatar da shi shi ma wani abubuwan in ka ji bawa na yi kawai ka san ai datarwa ne ta ubangiji da abinda bayan Allah su abinda bayan Allah su wanda Allah ya datar da su datarwa ce Allah ne ya datar da wanda yake so in ba haka ba ya za a yi mutum har ma ya zarta mala'ika yau wani mutum ya zarta mala'ika inda zan zancen ya samu Allah bai taso ba wa tahayyatul asbabil qurbi kuma wai duk cikin so ne na Allah wa tahayyatu da tattalin tanadi na dalilai na kusantaka wa ifadatu rahmatihi alai da kuma kwaran yi rahaman Allah zuwa gare shi wa quswaha mafi tsoro ruwan nisan soyayyar Allah kashful hujubi an qalbihi hatta yarahu bi qalbihi shine yaye shamaki shamakai hijabai daga daga zuciya ta bawa har sai bawan ya ga Allah bi qalbi da zuciyar shi wa yanzur ilayhi bi basiratihi kuma ya zama yana duba zuwa ga Allah da basirarsa duba zuwa ga Allah da basira kamar irin wannan ne ake ake haka yato cewa saban nan guda uku kowa cikin su wani yace ni ina ganin Allah kamun in ga komi wani yace ni ko ina ganin Allah tare da komi wani ko yace ni bayan komi sai naga Allah to irin wannan gani ne na basira wanda yace zai wanda zai ce za ka iya fahimta shi kamun ya ga komi sai ga Allah zai asar na ƙudurar Allah yake gani a cikin kamun ya ga abin ya ga mahallicin abin da ya ga yana ganin abin Allah yake tuna mai da warkon kamun ya gane ma wannan wannan wani ne a a ni mahallicin wani na gaisu kwana sannan in gane wani in san shi ko in san me yake tare shi wannan kuma tattare da shi duk yana ganin wannan zai ga zai ga Allah yana ganin bawa bawa zai tuna mai mahallicin shi yana cikin abinda masu ittidali da hankali suke cewa biskan samu ubangiji yana ce ai likulli masnu'in sani labuda likulli masnu'in min sani dukkan wani abin da aka yi shi yana da wanda yi shi to shi wanda halitta yin Allah ne abinda Allah yi ne to in mutum yana da basira da ya ga abinda Allah zai tuna mai wanda yi shi wanda zai ga shi kuma shi ma bayan komi zai ga Allah shi ko bayan abin da duk komai sai ga me ya dace da me lamarin Allah me hukuncin Allah yake a tattare da wani abu shi ma sai banta wani abu ne nuna kamar mutum mutum zai iya fahimta a wasu haka da suka wuce to shine a shine tamkinin wannan ko shine yayewa ya hayya rika duba zuwa gare shi da basira shi wallahu alam fa yakunu kama qala shi hadisi sai kasance kamar yanda ya faɗi a cikin hadisi kudusi kenan Allah tabaraka wa ta'ala kitafa idza hababtuhu in naso ba wannan nawa in naso shi kuntu sama'ahu allazi yasma'u bihi sai in zama wajin shi da yake ji da shi wa basarahu allazi yusiru bihi da ganin shi da yake gani da shi wa lisanahu allazi yantiqu bihi da harshen shi wanda yake furuci da shi wala yanbaghi an yufahama wannan karshe hadisi kenan wala yanbaghi wala yanbaghi an yufahama min haza siwa tajarrudi lillahi wa linqita'i ila Allah ba yace baiwa ko bai kamata a fahimta ba daga wannan wannan hadisin da karanta haka koma bayan tsiriyanta tajarrud tube komi lillahi don Allah ko zuwa ga Allah walin qita'i kuma da yankewa ila zuwa ga Allah wani irad da kawai kai an gairi daga waninsa wa safa'il qalbi da tatuwa zuciya lillahi ga Allah kawai inda a lamarin Allah ne zai ka samu zuciyarka ta tatu wannan gami da lamarin Allah wa ikhlasil harakati lillahi da kuma tsarkake motsi ga Allah kama qalat Aisha radiyallahu anha kamar da uwar mu Aisha tace kana khuluquhul qur'anu annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye ta me ya ne me dabi'un shi tace kana khuluquhul qur'an dabi'an shi baki daya kasance alqur'ani bi ridahu yarda yana yarda ne da yardarsa wa yaskhadu wa bi sakhtihi yaskhadu yana hushi da hushinsa abinda Allah bai so shine bai so abinda Allah yake so shi yake so shine baki ɗayan shi bai da wani abu nashi sai na Allah wa min hadha abbara ba'dhum an al-khulla ana ga ake da arwan ko ne kamata mu dakata ko ko mu je faɗi zankin nan ana ga dai to kamata ne mu dakata nan alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin